بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى السلام عليكم يا مسلمين wannan huluba ta wannan sati tana magana ne akan abin da ya shafi almahabba amma kafin nan mukaddiman da yake son gabatar tare cewa wannan hudu baɗin za ta ɗauki lokaci tana da rassa mai faɗi rassa masu yawa ta mukaddiman da zan gabatar shine cewa allah da ikonsa kowane zamani akwai fitinarsa wadda ta fi shahara ba wai fitina kwaya ɗaya ba ce amma akwai fitina ta fi shahara kowane zamani allah da hikimarsa yakan aiko annabawansa da manzanninsa akan wata fitina da ta fi shahara a wannan zamanin ita ce ake sawa a gaba sannan kuma daga baya sai biyo kananan fitintunu wadda ba su kai wannan girma ba dukkan annabawa da Allah ya aiko tun daga annabi nuhu farkon manzo fitinan zamaninsa bautan waliyai ne aka aiko annabi nuhu a kai duk musibar da ya sha duk fitinan da ya haɗu da ita da walakancin da ya haɗu da shi akan wannan ne zamanin annabi sha'ibu bautan gumaka ne da tauye mudu duk fitinan da ya sha da izgilin da aka yi masa da walakancin da aka masa duk akan wannan ne zamanin annabi musa sihiri ne fi shahara masu sihiri su suke cin kasuwansu su suke ɓadda mutane aka aiko shi a kai duk fitinan da ya sha da ƙwarzaban da ya sha wajen fir'auna akan wannan ne bautan wasu ba wadda ba Allah ba da kuma sihiri in muka biyo haka abin yake tafiya su annabi Isa annabi Musa zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka abin ɗaya ne to sanan kuma su kansu malamai mujaddadai masu jaddada addini wanda su ba annaba ba manzanni ba kowane mujaddadi kowane mai kokarin jaddada addinin Allah zaka samu akwai wata fitina da ta shara a zamanin sa kuma akai ne yake samun jarrabawa dauki imamu malik ko mu fara da abu hanifa tun da shi ne tsoho shi ne fi imamu malik fitinan da ya faru da ta shi ne addahariyuna a kansu ya ƙara rayuwarsa fitintunu iri-iri ba su ma yadda da Allah ba su ma yadda ma akwai Allah ba har yi littafin da ake ce masa alfiƙiwa al'akbar inda yake nuna akwai Allah da girman Allah da komai magana kan tauhidi in ka zo kan imamu malik babban fitinan da ya ku da ita ce bayatul mukrahi bayatul mukrah a wajen shugabannin zamaninsa ta kai har aka masa duka aka tsare shi in ka dawo kan imamu ahmad mujaddadin zamaninsa fitinan da ya samu ita ce khalqul qur'an a kansa aka dake shi a kansa aka daure shi duk malaman in ka biyo ba haka ne har kan shekul islam ibn taymiya fitinan da ya faru shi a zamaninsa shine na yan shi'a da sufaye su suka addabe shi su suka sa a kai shi kurkuku a cikin kurkuku ma ya mutu a rijiya duk fitinansu ne in ka biyo abin haka ne yanzu zamanin munan da muke fama da shi wannan zamani fitinan wannan zamani shine fitinan yan maulidi yan bid'a fitinan yan maulidi yan bid'a da rassansu da ƙungiyoyinsu wallahi tallahi suna fitinan wannan zamani kuma su suke ɓadda mutane su suke ɓadda mutane su suke kawo saɓani da rudu a cikin al'umma su cutar da sunan addini da sunan muhabba sai zane ce yau zan yi magana kan almuhabba amma idan Allah ya kai mu dare zan yi magana kan ƙaryar da su 'yan bidi'a suka yi wa ibn taymiya suka karkatar da maganarsa zuwa ga ra'ayinsu zuwa ga son zuciyarsu zuwa ga abin da suke so tare cewa suna la'antansa suna tsine masa suna ce shi shedan ne saboda ya soki sufaye ya soki yan shi'a da haka suke tsine masa amma don rashin kunya suka ɗauki magana suka karkatar zuwa ga son zuciyar suka ce shi ma ya dace da su ya musu muwafaka mutum da kake tsine masa kake la'antarsa ya kuma yaushe ne ko magana za ta zama hujja a gare ka har kana ba da rafaras da ita amma kamar da na faɗa karatun jiya da dare ce don sun karkatar da maganar shehul islami ba abun mamaki bane ga mai karatu ya sani mutane suka karkatar da ayan qur'ani zuwa ga son zuciyarsu suka karkatar da hadisin manzon Allah zuwa ga son zuciyarsu har Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadihi suna karkatar da magana yadda take zuwa ga interest din su haka dan sun karkatar da magana cewa islamin mutaniya sun bata ta sun kai ta zuwa ga ra'ayinsu wanda ba haka yake nufi ba bakin ma ba haka yake nufi ba wannan ba abun mamaki bane to muhabban da nake so dan yi magana akan ta da yanzu da dare ba muhabba ce irin ta ɗabi'atan ko natural muhabba ba a ina son yin magana muhabba ne addiniya soyayya ta addini ba kamar soyayya irin ta ɗabi'a ɗa ya so ubansa uba ya so ɗa ko namiji ya so matar da yake nema ko ya so wani irin nau'in abinci ko ya so kudi ko ya so kaza ko ya so kaza ba irin wani soyayya nake so yi magana ba ina so ne kawai ne magana akan almahabba addiniya soyayya ta addini ita nake so yi magana don soyayyan kala-kala ne akwai soyayya ta neman aure akwai soyayya ta uwa da ɗanta akwai soyayya na uba da ɗansa ga suna aboki da aboki wanda ba na shi nake musan yi magana kai ba soyayya ta addini soyayya ta ibada to idan idan abu aka ce masa ibada to ya kamata mu sani yana da yadda aka ce a yi shi duk annabin Allah in Allah ya aiko shi da wani addini sai ya koya mutane da ake su ai wannan ibada din ba ya kan zo ne kawai ce ku je ku yi sallah ba kowa ya sallah yadda ya ga dama yayi wannan ibada din ba kawai annabi dai zai ce ku yi azumi ba kowa yadda ya ga dama ko ku je ku yi haji kowa yadda ya ga dama ko ku je ku yi jihadi kowa duk abin da aka ce ibada to annabi ne sai ya karantar da wannan ibada yadda Allah yake so a yi ta wanda kuma yayi ta ba haka ba ibadan babu ita ba zai samu ladanta ba kuma ta ɓaci haka duk abin da aka ce ibada ne to akwai kaifiya akwai yadda ake yin ta kuma in baka yi ta haka ba to bata zama ibada ba to da haka nake so na yi magana akan almuhabba addiniya almuhabba at-ta'abbudiyya soyayya so na addini soyayya na ibada wanda ake samun lada akan ta ba wancan soyayya da na faɗa ka so matar da kake so ka aure ta ko ka so budurwanka ka so ɗanka ka so mamanka ka so abokinka ka so ba wannan nake magana ba wannan ba soyayya ce ta addini ba ka da lada ko ka yi ba da lada muna magana so ne na addini wanda in ka yi za a baka lada to ya take ita wannan soyayya shin shin ba koyar da ita ba kawai shikenan yadda ka gana ma duk abin da ka gana ma kai shikenan ta zama soyayya ta zama soyayya ba haka bane soyayya nan tana da sharuɗa tana da ƙa'idodinta tana da sharuɗa tana da ƙa'idodi tana da adabu nata kuma ya saba ma hankali ya saba ma shari'a a soyayya ta ibada ka ƙi wadda ya zo da ibadar ka ƙi wadda ya zo da addinin wani mahaukaci ne dai ce yana sallah amma ba son wadda ya zo da sallah wani mahaukaci ne da ya azumi amma baya son annabin da ya zo da azumin wani mahaukaci ne da ya aikin haji amma ko baya son annabin da ya zo da azumin aikin hajjin saurakan wani ya ce maka yau ga wani musulmi baya son annabi sai ka ce ƙariya ne ba musulmi ba ne munafukai da ba son annabi dama waɗannan ba musulmai ba ne su waɗannan sabalans ne 'yan leƙen asiri ne munafukai yan leken asiri ne an turo su ne su leki asirin manzon Allah su rika zuwa suna bada labarin information wa mushrikai da kuma yahudawa aikin su kenan da ba kafirai ne su idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasul wallahu shahid innal munafiqina lakazibun lakazibuna fi ايش fi dawatul iman Allah ce ya tabbatar da munafikan ƙarya suke suke ce sun imani su ba ba su imani ba kafirai ne kawai su jawasis ne ƴan leƙen asiri ne a bajil sun manzon Allah amma ba za su samu damar wannan leƙen asirin ba sai sun ce sun yi imani tukuna a yadda da su yanzu kafiri ne zo nan a matsayinsa na kafiri mun san kafiri ne shigo masallaci ne zauna nan mu bashi amma in yayi ƙaryan ya musulunta za mu rungume shi hannu biyu kuma wasu sirrin mu ba in muna da wasu sirrin za mu bayyana masa ba za mu kyamace shi ba to munafukai abin da suka yi kenan zaka munafukai da ba su san manzo Allah dama kafirai ne dama kafirai ne ba musulmi bane so haka nan ba wani musulmi na gaskiya da zai ce bai san manzon Allah ƙarya yake in ka zo ikama sai ka ambaci sunansa aka zo kiran sallah sai ka ambaci sunansa cikin tahiya sai ka masa salati duk a ce baka san sa amma kaga sharrin yan bid'a sai suka ce duk wanda baya maulidi makiyin manzon Allah ne ko ba ka suka faɗa ba to nan ne matsalar take nan ne fitinar take nan ne sharrin yake kuma da wannan suka raba kan al'ummar musulmi haka nan wanda ya fara zuwa da maulidi ba tsinanne ba la'ananne irinsa shi ya raba kan al'umma shi ya kawo fitina shi ya kawo sabani shi ya kawo gaba shi ya kawo kiyayya manzo Allah ya bar addinin sa kalau kan musulmi a hade hanyar nan tatal tatal take ba da ti ba kura ba komai bukukuwan da aka sani a musulunci sallan idi talagiya da sallan idi ta azumi da kuma ta juma'a hadu iyakar ta kenan bayan wannan ba wani abin da aka sani a musulunci amma wannan tsinanne la'ananne muzaffar sarkin gargajiya ya je ɗauko aro wajen kirista ya ɗauko aron kirsimas ya kawo cikin musulunci ya raba kan al'umma har ta kai ma yau ake ce ma wadda bai maulidi maƙiyin manzon Allah ne to bar mu ɗauko ta abun a tarihance abubakar siddiq radiyallahu anhu kowa ya san matsayinsa kowa ya san matsayin abubakar siddiq shi ne mutumin da da matsala da ya hijira ya je gaba ya dawo baya ya zo dama ya zo hagun da ya sa ake wannan don tsananin son manzon Allah bai so ya ga wani abu ya taɓa manzon Allah tunda sun san cewa they are wanted ana neman su a makka ana neman su har raƙumi ɗari aka saka ce wanda ya zo da manzon Allah ko a raye ko a mace ga raƙumi ɗari da a bashi kamar za a ci a sa trailer ɗari wadda wani wadda ya zama wanted abin nema haka abubakar ya zo ta dama ya zo ta hagu suna tafiya daga makka zuwa madina ya zo dama ya zo hagu yana zara idanu kada wani ya zo taɓa manzon Allah yana nan amma duk wannan matsayin sannan tun da bai maulidi ba tun da bai bakin maulidi ba a wajen waɗannan 'yan iskan shi makiyin manzon Allah ne wanda shi ne shi ne aƙidarsu tun da bai maulidi ba shi makiyin manzon Allah ne duk da wannan matsayi nasa na son manzon Allah da yake to mu zo mu zo kan Umar Umar wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dauki hannunsa ya dora kafadan Umar suna tsaye Umar sai ya ce ya Rasulullah duk duniya a yau a yanzu bayan raina ba wadda nake so kaman ka maza Allah ce masa har yanzu umar imaninka bai cika ba har yanzu ka imaninka bai gama cika ba umar yana jin haka take sai ya sake cewa rasulullah yanzu kan na fi son ka da har raina na fi son ka akan raina kenan umar zai iya ba da ransa akan wa kare manzon Allah mazala ce zuka imaninka ya cika amma duk da haka Umar a wajen waɗannan ƴan iskan makiyin manzon Allah ne tunda bai bikin maulidi ba wannan ita ce aqidar su mu zo kan Usmanu Allah ya kara masa yarda Usman lokacin da aka yi yunwa a Madina raƙumi 200 ya ɗauka da kayansu na abinci na alkama ya ce ya bewa musulunci da musulmai manzo Allah ya sarrafa shi yadda yake so manzo Allah ya ji daɗi ya yi murmushi ya ce daga yau la darra usmana bada al-yau manzala ce daga yau dinnan har zuwa usman ya mutu ba wani abin da zai cutar da imaninsa ko cutar da addininsa dan aljanna ne amma duk da haka a wajen waɗannan 'yan iskan usman maƙiyin manzon allah ne maƙiyin musulunci ne tun da bai bikin maulidi ba ta mazo kan alimin abi talib mazo kan alimin abi talib wata rana mazu allah yana tare a masallaci da sahabbansa sai ce gobe idan allah ya kai mu zan ba da tuta bi ma'ana zan naɗa kwamanda na yaƙi wadda wannan kwamandan yaƙi in yaji Allah dai ba cin nasara amma suffan kwamandan yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna so har umar ya ce ban taba kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan rana da na ji matsayin wannan kwamanda yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna son sa ya ce dukkan musabai kowa ya kwana yana tsammanin a bashi daga riwa ya maza Allah ce ina alimin abi talib aka ce masa baya da lafiya yana gida idansa yana ciwo ce ku je ku kira shi aka kira shi maza Allah ya masa addu'a nan take idansa ya warke ya dauki tuta ya bashi ya tafi kuma ya ji aka ci nasara amma a wajen waɗannan ƴan iskan Ali ibn Abi Talib makiyin manzon Allah ne tunda bai bikin Maulidi ba kai mu zo kan sauran sahabbai Salman al-Farisi kowa san tarihin sa manzo Allah ya ce irin su Salman al-Faris idan imani ya kai surayya ita ce wannan tauraro mai yaya sai sun tabo shi amma a wajen waɗannan ƴan iskan Salman al-Faris makiyin manzon Allah ne tunda bai bikin Maulidi ba mu dawo kan Bilal ladanin manzon Allah bakin fata manzo Allah ce ya ji motsin tafiyan Bilal a gabansa a gidan aljanna Bilal har ya ma shiga aljanna amma a wajen waɗannan 'yan iskan ba mutumin kirki ba ne tun da bai bikin maulidi ko maƙin manzon Allah ne wannan ita ce baƙi da su to mun ji kai in muka dinga ba da tarihi har mu kai dare nan sahabai da matsayinsu da komai game da manzon Allah lokacin bai amma dai mu takaita ana amma na ce ba jiya na faɗa karatun dare na ce na farko tukunna babu alaƙa tsakanin son manzon Allah da abubuwan da suke ƙarya suna yi a wajen maulidin babu alaƙa lamin ba'id wa lamin qarib ba sun ce a wajen maulidi suna karatun Kur'ani ba suna zikiri ko ba ka bane suna karanta tarihin manzon Allah haka ne to babu alaƙa tsakanin karatun Kur'ani da son manzon Allah ba su da alaƙa karanta tarihin manzon Allah bai da alaƙa da maulidi zikiri bai da alaka da maulidi zikiri maulidi bai da alaka da duk wata ibada me yasa ba su da alaka karatun qur'ani tun kafin a aifi uwar uwar uwar wanda ya kirkiro maulidi bikin maulidi ana karatun qur'ani ko ba yi me alakar su tarihin manzon Allah tun kafin a aifi uwar uwar wanda ya kirkiro da bikin maulidi ana karatun kurani ko babu ba ana yi ko ba yi ana tarihi ko ba yi haka nan zikiri tun kafin a bi uwar uwar wanda ya kirkiro da maulidi ana zikirin Allah akwai a kurani akwai hadisi to me alakar su me alakar su me alakar su duk wata ibada idan jinsinsu ba ɗaya ba ba su da alaƙa amma waɗannan gaggudin ba san haka ba madauki na sallar nafila me matsayin sallar nafila in ka gada ma kai in ka gada ma karkai ba wajibi ba ne haka ne amma tun da sallar jinsi ɗaya ne baka isa ka ce to tun da yanzu na sallar nafila sallar nafila sunna ce sai ka gada ma da haka yin sallar nafila dan yi ba dan karanta qur'ani ba a ciki ba dan yi ruku'i ba ba dan yi sujjada ba sallar nafilan ta yi me yasa bata yi ba saboda karatun qur'ani jinsinta ne ruku'i jinsinta ne sujjada jinsinta ne don haka nan idan sujjada ta ɓaci sallah ta ɓaci shin da maulidi da muhabba menene jinsi a ciki jinsi guda ne mu dawo aikin haji mutum da yakin haji sai sa'ayinsa ya ɓaci ko ɗawafinsa ya ɓaci ko iraminsa ya ɓaci hajjin yana nan me yasa hajjin ya ɓaci jinsi guda ne haka maulidi yake maulidi jinsin aikin hajji ne mahabba jinsin ƙurani jinsin karatun ƙurani ne to nan ne in ke so in nuna muku ga abin da ibn taymiya yake faɗa kafin mu zo mu karanta littafin da daddare ibn taymiya yake cewa waɗanda suke bikin maulidi tayi suna yi ne don abu don ɗayan manufa biyu ko daidai suna koyi da kirista saboda kirista suna kirsima ɗin annabi isa suna son sa su ma suka ce bari su yi manzon Allah ko kuma ya ce ko suna yi ne don son manzon Allah nan take sai ce to Allah zai iya ba su lada akan son manzon Allah amma ba a kan bidi'a ba me bidi'a din maulidi domin maulidi daban muhabba daban muhabba ibada ce in ka in ka cika sharuɗarta za a baka lada amma maulidi ba bidi'a ne babu shi ba lada ta amma da ke su ɗan iska ne marasa masu iya harrifo da kalmar almajin suka ce a yi minitami ya ce wadda ya maulidi da ba shi lada da ba shi lada amma shi kan muhabba yi magana ma ba ibada ce son manzo Allah ibada ne son Allah ibada ne qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum amma ka zo karkatar da maganar sa suka ce a ai ibn taymiya tabbatar da maulidi ya ce in kai za ba kalada za ba kalada kan me kan muhabba muhabba ibada ce kuma tana da sharuɗa tana da ka'idodi za mu zo mu faɗa insha Allah da daddare ka'idodinta da sharuɗanta yace la alal bid'a ce haka ya faɗa ba kan bid'a ba menene bid'a din ai la alal mauludi ba kan maulidi da maulidi bid'a ne shi kan ba lada dan bacece ne bacin maulidi kuma ba zai shafi bacin muhabban ka ba don jinsu su ba guda bane kun gane ko ba gane bai dinki ba ba kamar nafila bane in ruku'in ta ya baci in sujudan ta ya baci ta baci gaba daya a jinsi ne da ibada ce ko ce ne zaman kanta sai yasa nace babu alaka tsakanin karatun Qur'ani da Maulidi babu alaka tsakanin zikiri da Maulidi babu alaka tsakanin karanta tarihin Maulana da Maulidi dan da wanda suke yaudaran mutane jahilai su ce abin da muke a wurin me mummunan abu karatun Qur'ani ne bai da kyau karatun Qur'ani yana da kyau waye ce kai a wurin zikiri ne bai da kyau eh zikiri yana da kyau kuma su alaka wace ka je kai a wurin kenan duk wanda ya yi zikiri in ba wajen maulidi ba kenan da ya zikiri ba a kun muka bi ka duk wanda ya yi karatun qur'ani in ba wajen maulidi ba kenan da ya karatun qur'ani ba abubuwan da yawa mu zo kan shi maulidin me maulidi ne ma huwa maulud in aka tambaye ka me maulidi ko yan bidiya ba su iya tarifinsa ba su iya yi ko yan bidiya ba sa yin tarihi a na jira ka tambaye da wani ɗan jiriya tambaye su ne maulidi suka kama dabur-dabur suka ce kalmar maulidi tana iya ɗaukan guri tana iya ɗaukan lokaci tana iya ɗaukan bikin da aka yi to wani ne ɗaya maulidi yana nufin wurin da aka haifi manzon Allah ko zamanin da aka haife shi ko ranarsa ko kuwa bikin in haka ne kuma waye tarihi waye definition ɗin waye me yasa maulidi bai da tarifi me yasa saboda ba addini bane yanzu ana tambayan ka sallah zaka ce ga sallah ana tambayan ka azumi zaka ce ga azumi ana tambayan ka haji zaka ce ga haji ana tambayan ka zakka zaka ce ga zakka saboda addini ne an san shi amma maulidi ba ba wanda ya san shi zaka duk dan duk malamin bidiya ko mun girman sa in ka ce masa me maulidi shar'an ba lugatan ba istilahan eh me shi wallahi ba da iya ga maka ba sai dai kana kame saboda ba addini ba ne don duk wata ibada mazala ya bayyana ta Allah ya bayyana ta ta mashi ba wanda ya bayyana shi maulidi saboda ba ibada ba ne wasan shi sai yasa ma shi maulidi kamar da na faɗa jiya is a black market ka san black market ko ko ba ka san black market ba yanzu finish station wurin gidajen mai ko wadda officially wadda gwamnati ta san da su aka yi rijistar su price na na lita a kayyade ke ko ba kayyade ke ba nawa ne lita daya 145 black market ba yana a yana da specific price yana da price daga wani zai sai 700 wani 800 wani ma naira 1000 ko ba haka bane saboda ba na gwamnati bane bai da ka'ida bai da tsari abin da kaga dama ne haka maulidi yake ga in ka daga daga dukkan ayyuka na ibada black market ne kowa abin da ya ga dama yake yi tunda ba ruwan Allah da manzonsa ba shi ya tsara ba kai wasu ma jiya suka yi wani abun bakin ciki jiyan da ya faru Allah ka isar mana sai za nake ce muku fitinan maulidi wallahi wallahi ba za ta tafi haka kawai ba sai Allah ya wani abu a kai sakamakon tarihi bayan cin mutuncin manzo Allah da suke da suke walakanta shi suke dangana kafirai zuwa gare shi to hatta sauran mu'minai ahlus sunna ba su tsira ba akwai bawan Allah nan Yusuf Das wanda muka je muka bude masallacinsa har muka yi wa'azi a wurin ruwa ya cika tura yaro kace a kashe sumo tura yaro a kashe duka da mai hawa da mai shiga kace du'a kashe tura yaro kashe mana sumo da wanda yake shiga tankin da wanda yake hawa bawan Allah nan jiya yan dariƙa yan bid'an dutsen das suka je suka yi maulidinsu su me ya faru alhamdulillah shi sarkin das ya yi adalci tun kafin maulidin saboda ya san abin da ya faru bare da 'yan izala da su wani 'yan maulidin sun ji angon 'yan izala sun walakanta su sun tuci mutuncinsu a wannan zaga gari da suke yi bana zai ce to duk wanda zai bikin maulidi akwai sharuɗa akwai fom ma da zai cika kowane gurbi da su yi akwai fom saboda in wani abu ya faru a saman da suka aiwatar kuma yace akwai titunan akwai wuraren da kada wani ya je don in yaje neman fada ne yace kamar wajen Yusuf yace yana can kudu da gari ne yana can gefe ku je wurin ku yi ne ga titin da ku bi ku zaga ku je ku dawo cikin gari amma kar ku je can da na yan izala abun bakin ciki bayan sun gama yawon su na maulidi a titin da aka yarda kawai waɗannan yan iska yan jira suka dauki mutum kamar 500 sai ka samu wannan bawon Allah a masallacinsa jiya dab da magariba kamar karfe 5 da shi da yaran su na islamiyya suna karatun kurani suna komai wala suka kama jibansu suna jifan masallaci suna dukansu da kyar da kyar suka tsira ɗazu ya rubo a guje ya zo majistar rekod ya shigar da ƙara ya kuma san duk wanda suka yi haka to yanzu ka duba fa neman fada neman sharri da sunan maulidi ku je har anguwan mutum ku jefi masallacinsa ku jefi yaransa kuna karta adda tana wuta kuna ce sai kun yanka su makiya manzon Allah to ka duba abinda maulidi ya ya aifar kai kaga mu nan billahi allazi la ilaha illa huwa ba dan suna shakkan cewa sun san a shirye muke ba ba sun ba dan sun san a shirye muke ba ba da mu tolerate iskanci ba wala da sai sun auka mana amma sun san ba dan iskan da zai zo masallacin ne ya tafi lafiya babu shi ko shehin su ya zako su a gaba wallahi dai kuma ba rawanin sa wannan shine su ba tsoron Allah suke su ba sa tsoron Allah sai za nake gaya malam yau da yake cewa ku ji tsoron Allah su ba kake cewa ku ji tsoron Allah maulidin da suke ba rashin tsoron Allah ya kawo haka ba sun san Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba manzon asabai ba su yi ba me yasa suke yi rashin tsoron Allah suna yake ce musu tsoron Allah ɗan bidiya ka ce masa ji tsoron Allah? a so sun je sun ci mutunci wannan ba mana suna fa shekara tun zamanin isa gudu suka je masallacin sa kun sa abin da ya faru ai da daddare suka yanke suka sa masa wuka a wuya sun raka su yanke masa nan ya kama wukan da karfi aka zo nan high court yan sanda prosecutor din aka ba cin hanci ya lalata kes din har yanzu ba hukunci ba tun zamanin isa gudu ga shaidu ga komai an kama su har rande suna neman su yanka shi sun yanki nan da wuka suka kekketa shi anan ya rike hukunta ya yanke shi aka zo nan high court mu muka dauka masa lauya ma har yanzu prosecutor din aka ba cin hanci da dan sanda ya lalata kes din har yanzu ba hukunci ba Allah ya isa saboda su yan sanda ba su tsoron Allah su abin da yana cin hanci me da ka ba su dama in ka in kesa yana hannun su in suka ga kai ne gaskiya ba za ka samu ba sai su koma wajen mai laifi e ba su cin hanci su lalata kes abinda yawancin ba su kita yan sanda abinda suke yi kenan ko statement ɗin ma a canja shi a canja statement ko ba ka suke yi ba ne ni an mun ba ɗaya ba biyu ba wallahi da ku haɗu da Allah ku yi ta yi ku yi ta yi za ku haɗu da Allah ku rika canja statement ana cutar da mutane mutum da aka kusan yanka shi ga shaidu ga komai kai ran shiga kes din ma sai prosecutor din ya ki zuwa ta min prosecutor bai zo ba tunda shi yake kara yake wakiltar commission yan sanda magana kes ai babu ai ba kes dole alkali zai ta joinin in aka yi jo ai joinin ai joinin karshe mai sai sakin aure kuri kara abin da ake kenan tunda mai defending kara bai zo ba ne ya rage sai a kora kai ba baka dama kai wanda aka cuce ka kai magana ba a wani ce tsakanin police commissioner ne da mai laifi to wakilin police commissioner shine prosecutor bai zo ba ko ya canji statement kai da aka cuta ya kenan ya zama a banza ya zama a banza haka ne prosecutor da yawa wallahi tallahi suke cutar da waɗanda aka victim su suke cutar da su su lalata case din saboda dan kudi da ba su dubu biyu dubu uku dubu biyar abun banza bai rage musu talauci sai sun yi ritaya masu zama abin tausayi su koma yan koren maroka ba duniya ba lahira ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah ya sauwaka mu dawo kan maulidin BBC London sun yi hira da malamai guda biyu ɗaya Ustaz Sheikh Zakariya na Abuja ɗaya wannan ɗari gana ce masa halliru maraya shi ne tsohon advisor na gwamnan kaduna rizwan wanda ya bari na farko sun yi hira da shi shek zakariya na abuja kan malodi ya ce maulidi ba addini ba ne ba ibada ba ne tun da allah da manzonsa ba ce a yi ba sabai ba su yi ba ɗan jaridan da ya zo wajen hirar ɗan ɗariga sai ce masa to waɗanda fa suke sukan maulidi sun ce ba ibada ba ne don allah da manzonsa ba su ce a yi ba kuma sabai ba su yi ba buɗan bakin ɗan ɗariga shi halliru maraya sai ce a ƙura'ani da hadisi ina ne aka ce wata ibada wani abu sai in manzon Allah ya yi ko sabai sun yi tukuna a yi abin da ya faɗa kenan ya ce a nuna masa gurin ayan da take sai abin da manzon Allah ya kawai za a yi ko sabai suka yi za a yi na ne ta kunji ko ya maulidi kunji abin da malamin ku ya ba da amsa a hankali irin naku wani amsa ta yi cewa ba inda Allah ya ce sai abinda sahabbai suka yi sai abinda manzo Allah ya kawo da ya zama ibada a abinda ba su yi ba ma yace a duba in akwai alheri sai a yi to ga tambaya menene alheri cikin maulidi a ga mana alheri daya ko shehin garin nan ku tambaye ga mana alherin maulidi mun dai ce maulidi bai da alaka da karatun qur'ani tun kafin a yi uwar uwar wanda ya kirkiro maulidi ana karatun qur'ani kaga ba su da alaka banda ce karatun qur'ani alheri ne ko hakanan son manzon Allah bai da alaka da maulidi tun kafin a yi uwar uwar wanda ya kirkiro maulidi ana son manzon Allah kun ga ba su da alaka ko bane a ce son manzon Allah alheri ne hakanan tarihin manzon Allah yana littafi yana rubuce malamai sun rubuta ana karanta ma yara ana karanta ma manya manya tun kafin a yi uwar uwar wanda ya kirkiro maulidi kenan ba su da alaka to muna so a ga mana alherin maulidi muna so a ga mana ne alherin sa amma sharrinsa kafin bana don gama kaɗan daga ciki amma alheri sun muke so a gama na ɗaya tak na maulidi kuma idan akwai alheri me yasa maza ala bai yi ba me yasa sabai ba su yi ba me yasa sai sa imamu malik allah ji kansa ya ce wadda ya kirkiro wata bidi'a yake mata kallon alheri yake mata kallon ibada to yana tuhuman da manzo Allah ɗayan abu biyu ko dai manzo Allah ya jahilci wannan abun da shi ya gano alheri ne manzo Allah bai gano ba ka gane ya mai da manzo Allah jahili ko ka gane ba da abin da Imam Ali ya faɗa na biyu ko kuma manzo Allah ya gano alheri ne amma ya ki aikatawa ya ki bin ummanin manzon Allah ya kuma boye wa mutanansa sai wani ne daga baya ya zo ya gano alheri a ya bayyana shin wadda yayi manzo Allah irin ɗayan biyun nan ya kuke gani a ibadarsa ya addinin sa yake ɗayan biyun nan ka tuhumi manzon Allah da shi menene a ciki sai za shi salu usaimin da ya zo ke magana kan maulidi yake sharhin wannan littafi ɗan ɗariƙan nan ɗan bidi'a suke reference da shi ikhtida usratul mustaqim na ibn taymiya sai yake cewa duk wanda ya maulidi a matsayin cewa alheri ne to yana tuhuman Allah da abu bi shi ma na farko inda Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah yake a arfona aya ta sauka Allah ce yau na cika muku addinin ku addinin musulunci na cika tabtab baya bukatan kare kuma na yadda musulunci shine addini yace to a bayan wannan lokaci idan wani fito da wata ya fito da maulidi yace alheri ne to magana kenan addinin Allah bai cika ba Allah ya mana ƙarya sai daga baya wani yazo ya cika bayan manzon Allah ko mu gane abin da yake bane ba haka bane da Allah ya ce Allah ya cika mana ni'ima to Allah ya yi ƙarya bai cika mana ni'imansa ba ga wani alheri sai daga bayan manzon Allah wani ya zo ya kawo shi don musulmi suka samu a lokacin ne ni'imarsa ta cika to me kuke ganin ga wannan wanda yi wa Allah irin wannan tunani ne ne shi kafiri ne sai za ki ce baku san shirin maulidi ba baku san shirin da ke ciki ba in ka ji maulidi ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa wallahi sharrinsa ya fi zina sharrinsa ya fi luwaɗi ka je ka yakuwa ni na faɗa sharrin maulidi ya fi zina ya fi luwaɗi wanda yake zina ko ba musulmi ba ne yana ji a jikinsa cewa ba daidai yake yi ba mai shan giya yana ji a jikinsa ko ba musulmi ba ne ba daidai yake yi ba wanda yake luwaɗi hatta kafirai ma sun yi inkari da sojojin amurka ba daukar ɗan luwaɗi ma sai bayan zuwa waɗansu ina nuna yan ba shugabanninsu da ko luwaɗi kake a sojojin amurka ba abin ɗinka ba a saka ka ciki a shekenan ya nuna luwaɗi zina shan giya da sauran kaba'irai matsalarsu a fili take kowa ya san haramun ne babu implication ba shi ma amma maulidi fa da me ake bata da jahilai musamman matasa musamman matasa jahilai waɗanda ba su da ilimin addini an kawo tarafu guda biyu aka sa nama a jiki naman da ke jikin farauta tarkon nan ko magi ko daddawa ko kifi ko nama saboda a farauci bera haka ne to wallahi tallahi haka yan bid'a suka yi wajen maulidi sai suka shigo da kida sai suka shigo da mata tunda ka san matashi da mata da kida da yawa wanda suke zuwa wajen maulidin ba ma suna zuwa don wani isin yadda ibada bane a don wuri ne a cashe a more ko ba haka bane sai yasa da ke mutanen da masharranta ne sai suka ga meye matasa suke bukata sai suka cewa akwai mata za ka ji cikin maulidi da aiki da mata in ba mata maulidin ba zai yi ba sai ka suka shigo da kiɗa saboda kiɗa ba zai yi ba billahi allazi la ilaha illa huwa illa yi ƙarya Allah ya kama ni a satin da ya wuce zan tafi gona ta tayarwa na zai a daidan kofar gate na federal foley sai mota na ta samu matsala ta ki shiga giya tana wani ƙara wuri ina tsayawa sai ga wani a haɗa libina ne ya zo ce malam ne ya faru na ce gafa ya ce malam to ga mota na bari ɗauke kun kai ku gona ka bar motan anan ka bani ki zan ɗauko makaniki yaron yalwa ne muna tsaye da shi kafin a yi haka sai ga wani ya zo da mota da kayan kiɗa a ciki a baya ashe a kusan abokansu ne tare irin su kiyasan shi sai ya zo muka gaisa shi ɗan maulidin fa ya gaishe ni yana murmushi sai hawa mota ta bi sai shi wani ɗalibi na sai ce malam ka waye da wannan in ce ban waye da shi ba kaga abin da yake bayan mota ce ban gani ba ka san wanda yake cikin gaban motan bayan shi nace ban sani ba yace wallahi wallahi kaga wancan coci nan suka je suka dauko makiɗin wurin shine DJ su zai je musu kiɗan maulidi su biya shi a coci suka je suka dauko dai kiɗa a biya shi don Allah a matsayinka na mai hankali menene alakan addini da kafire a biya shi kiɗa da sunan kuma ibada daga coci aka ɗauko shi ne dijinsu kasa abin da suke ƙoƙarin yi wallahi ba ta addini ne kuma Allah bare basu ba wallahi ba ta addini ne wallahi tallahi ba ta addini musulunci suke so kuma Allah bare basu ba yana ce muku bare basu ba ba ta addini suke yi ana zuwa bata addinin musulunci kamar yadda addinin kirista ya koma daga kida da rawa da mata haka zai zo zai da musulunci shi ba da kida da rawa da mata abin da ke zo zai wallahi kuma Allah bane ba zuwa za ku ga musiba da ta kwaka ku tambayi Afghanistan a satin da ya gabata mutum 50 da malaman suka mutu suna maulidi aka jefa musu ba ku tambaya Afghanistan kajuwar yanzu mutum sama da 80 suna kwance a afghanistan ranar maulidi mutum 50 da malaman suna komai suna aikin maulidi wani jewa musu ba suka mutu 80 suna kwance فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله يتي ba saba manzon Allah su ji tsoron fitina ko bala'i da zai same su wallahi kaga waɗannan Allah ba zai bar su ba ko bayan ramu zaka ga abin da ya faru da su ba su su bata addinin Allah ba da sunan da sunan addini har waɗanda kafirai ma sun tabbatar da ba addini bane sai su mai da addinin musulunci ya zama kida da waka da rawa da iskanci Michael Jackson din manzon Allah felan manzon Allah Maradona manzon Allah duk a shararen duniya wanda ba su dangana ma ubansu su suke dangana ma manzon Allah kuma duk da sunan addini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dawo cutar maulidin duk radda aka ce ake maulidi to wanda ya taso daga mota ko gombe ko yola ko adamawa daga gabashin bauchi ya zo zai je abuja ko zai je jos hanyar kwaya ɗaya ce ga tanan ta titin wunti daga ta santar makin mu bauchi duk gwamnonin da muka yi ba da mana bypass da za ka bi ka tafi ko ta kudu ko ta arewa ko ta kudu babu hanyar kenan kwaya ɗaya sai su kashe ta tun karfe bakwai ranar har magariba ba mai bi shin don Allah wannan addinin musulunci ne cutarwa yin ummatanka tana wancan bangaren tana aihuwa ana so a kai ta asibiti ba hanya dan uwanka bai da lafiya ba hanya shin wannan addini ne kuma duk da sunan son manzon Allah ake wannan Allah ya isa wa manzon Allah Allah ya isa wa manzon Allah ko da yake mun sani dama na sha gaya muku nake muku wallahi tallahi yan bidiya ba sa son manzon Allah wala kan tashi ma suke yi cin mutuncinsa suke yi in suna son manzala su a dangana masa waɗancan 'yan iskan duniya fela har ya mutu tsirara yake rawa da mata yana shin wiwi amma ka ce ga felan manzon Allah mace jackson har sajari aka yi masa ya canja halittarsa shi ne ake cewa ba jackson ɗin manzon Allah walakancin da suke manzon Allah waɗannan su ci mutuncinsa su dangana masa 'yan iska karuwa karuwa ta fito fili tana cewa me son manzon Allah zai rungume ni yara suna runguman ta aka ke filin maulidi ko ba su ga kamar karuwa fa budurwa ta zo ta ce me son manzon Allah zai rungume ni kai suna da iddiyayin kasan daren maulidi ko zina kai an gafarta maka waɗanda suna da wani akida da saboda son manzon Allah shine addinin munafikan malamai masu iddiyayin suna sun ja baki sun yi shiru ga musibar zamani za ta halakar da kowa ni tsoron da nake ji wallahi tallahi in musiba ta sauka za ta shafe mu a nan duniya sai dai an ji lahira rarrabe ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa za ta shafe mu tawon misali a wasali haka fitina take fitina boko haram ba ta shafi kowa ba ba ta shafa ba lokacin da muke gargade muke ishara wa gwamnati mutane kowa ba banza yi bane yanzu gidan waye bata je ba wallahi iskancin da ɗan maulidi suke suke su bata addinin Allah su bata sunnan manzo Allah su bata addinin Allah wallahi in musiba ta zo ba za ta bar kowa ba kai duk wannan fitintun da muke fama da shi yanzu a kasar nan a Najeriya kai ba ma Najeriya ba duk kasashen musulmi yau da suka kama da wuta me ya jawo ta ne malamanta yan bid'a yan shirka yan munafurci wallahi su ne da sunan addini sai za kasashen turawa waɗanda sun fi mu zaman lafiya duk kasashen musu zuka kama da wuta in ka zo nan najeriya akwai musibar da ta kai ma ɗiyarka budurwa ta ɗaura mata aure wani ɗan iska ya zo ya sace ta ya ce sai ka ba da miliyan sha biyar kai baka da miliyan ɗaya ya zo da na 'yan tagwaye biyu a zamfara da hasa da wasu da aka kama su an ɗara ɗaura auren su ne fa suka sace haka uban yaren ya a media shiga nan yana tabara yana tabara da kyar da kyar watan su guda aka bada miliyan 13 suka su yanzu akwai yar uwarsu tana nan an musu tayi miliyan 5 suka zage shi ma ka aula abun kai aka maka kana wannan ba musiba bace wannan ba musiba bace mu ne a plateau a kashe mu a zamfara a kashe mu a adamawa a kashe mu a kaduna a kashe mu a kashe mu ina musulunci namu wanda Allah ne fara cikin Qur'ani ya fara jimuna ne yake cewa walan yaj'ala Allahu lil mu'mini 'ala al-kafirin sabila har abada Allah ce bai dora kafiri akan mu'mini yana azabtar da shi in dai mu'mini ne eh walan yaj'ala Allahu lil kafirin 'ala al-mu'mini sabila Allah ce ba dai taɓa ba da kofa hanya wa kafiri ya azabtar da musulmi ba mu musulmin gaskiya ne duk ba wadannan malaman bid'a suka bata wannan abun bane ko ba suka bata addinin bane kowace musibar zamani malaman ta ne su suka bata wannan addinin suna kallon sunnan manzo Allah an bata ta addinin gaskiya an bata shi ƙarya ta shiga munafurci ya shiga duk sune malaman gasu sune duka wannan sharrin addinin musulunci ina ruwansa da kida addinin zama ina ruwansa da da da da da badujala ina ruwan addinin musulunci da wannan su dauki hoton inyas su saka a jikinsu to bari tambaye ka kai don Allah ka gaya mini hoton inyas da suka saka kai a irin naka tunani na yaƙi da su ne na yaƙi da suke sa hoton inyas ko ina da motarsu da jikinsu da komai billahi allazi la ilaha illa huwa suna saka ne akan je ba su kariya wane ba da kariya waɗannan mutane kafirai ne mushrikai ne duk wanda ya ce wani zai ba shi kariya ba Allah ba kafiri ne mushriki ne addininsa kuma ya ɓaci sai za ku ga in suka motsa kaɗan su ce an ga iyasa jikin bango an gan shi a jikin bishiya an ji shi kazan gara shin wane ne yake ko ina a ƙidar su ma Allah to yanzu iyasu ne kenan Allah ko mu gana ƙida ita ke bane kai sun ma faɗa a fili ka bar tambaya in yasu ya fi Allah ai ga shawayen mu su kai ni kotu mana ai ga shawayen mu suka sake cewa baba uban Allah in yasu in ba kafirai ba su waye waɗannan kafircin da suka yafi na kirista domin kirista ba su dangana wa Allah uba ba cewa suka yana da ɗa Allah ce kaburar kalimatan ta kuruju min afuwai in ya kuluna illa ka zuba to abin suke in yasu kenan wallahi tallahi bautan in yasu ke kuma duk wannan musiba da sharrin in yasu shi ya gina su a kai akwai lokacin da ya je kano anguwa guda ce a gafarta musu wace gafara wa man ya gafirin zunuba illallah to in yasu ya nuna shi Allah ne sai sa yanzu yana can yana ɗanɗana yana ɗanɗana abin da shuka tsiyar da shuka yana ɗanɗana wallahi ba na kukuntu yana ɗanɗanawa ya zama ma Allah kishiya ya zama ma Allah kishiya ana kiran sa yadda ake kiran Allah ana bautar sa da ake bautan Allah wasu ma da shi magwamma suka ce sallama a bar banza ce kawai ka so in yasi duk muna da shi a rubuce wani dan iska sunansa ma abdul inyasi ba abdullahi ba abdul inyasi gashi na kano ba shi ne zagi manzon Allah ba ya ce da maza ce sa zai taso daga kabarinsa ya zo nan karo ya mu tattake shi ba ga sha kansu ba ko ba su muna muke ta wannan gwagwarmayar da su kafirai kawai muna gwagwarmayar suna damun mutane Allah ya jarrabe mu kafirai su zagi Allah su zagi manzon Allah kuma sai su musu ya manzon Allah ne ina ne son manzon Allah yake kun zage shi kun ce wani ma ya fi shi kuma kuna masoyan manzon Allah salatin ma da kuke ba na manzon Allah bane salatin fati na manzon Allah ne yan iska kawai yan iska kawai sun zo sun addabi mutane addini saboda suna da baki ga salatin manzo Allah sun ki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid sun ki sun koma salatul fati kuma su ne masu manzon Allah su ne masu manzon Allah da mu da ku Allah tsine mai ƙarya ku ci amin amin in kuma sai manzon Allah ne Allah ne ani mai ƙarya tsakanin mu da mu da ku in kuma sai manzon Allah ne wallahi wannan abbitina ta maulidi nan na faɗa na sake na baraka ku tsamban da ta wuce haka wala ka karanta tarihi ka gani Allah ba zai bar wannan abun ba don don addini suke so su bata me bata addini kuma Allah baya barin sa in da ka je kai zina zina san haramun ne kai ma ka sani in ka nemi tuba ya rage naka ka je ka sha giya ka san giya haramun ne in ka nemi tuba ya rage naka Allah gafurur rahim amma bata addinin Allah babu Allah baya bari ya kamata mu san wannan duk wanda zai bata addini alkasa rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya Allah baya barin sa kuma yanzu abin da suke kenan ƴan maulidi an sako sarkin Bauchi an kasa ga maganar sa yana magana cewa ya kamata wannan maulidi a gyara hanyar da ake tafiyar da shi in akwai wasu abu na barna a kawar da shi ai abubuwa zama lafiya to mun ji in akwai wani abu na barna dama a cikin maulidin me abu na gyara a ciki asalin rushe shi ne ba addini ba ne ya zai ya gyaru kowa abin da ya ga dama yake saboda babu tsari ba kaifiya ba Allah ce a yi ba balle ce ga yadda za a yi ba maza Allah ce a yi ba balle ce ga yadda za a yi kowa abin da ya ga dama yake wani ya shiga inyamurai wani ya shiga yarbawa wani yana kiɗa wani yana zikiri wani yana waka wani yana banjo wata na cewa a rungume rigan manzon Allah kowa abin da ya ga dama yake wani ya yi yau wani ya yi jiya wani ya yi gobe wani bayan watan ma fita ya yi duk aka ake amma sallan idi in muka je ko karama ko ta babba bayan awa ɗaya in mun watse ba wuda gani akan titi ya hantare kowa hanya ba kuma waje je wani abu daban domin hanyar da zaka je ma an nuna maka ita hanyar da zaka dawo ma an nuna maka da ita abin da zaka faɗa ma kana tafiya an gaya maka idan liman ya zo ga abin da zaka yi kafin ya zo ma ga abin da zaka yi bayan an zo sallah ga abin da duk wannan da ke sallah ta lahiya da ta azumi Allah Allah ne ya zo da ita maza da yusa an faɗi rai amma maulidi ba wa ɗan iskan malamin da ya sai ga maka abin da za a yi ranar maulidi ta zo ba ɗan iskan malamin da isa in kuma a gaya mana ai na tambaya a gaya mana in ranar maulidi ta zo me Allah ya ce ni a ranar me manzo Allah ya ce mi muna so a gaya mana a littafi fa na addini ba ta tsuniya ba a gaya mana a gaya mana ɗaya tak me zan yi zikiri dan yi zaga gari dan yi kiɗa dan yi waka dan yi awa nawa dan yi a yanzu a zahar raka hudu ce juma'a raka biyu ce ko ba kamar ne mun sani to maulidi ya zo sau da me dan yi me dan yi kiɗa da di menene kai duk wanda bai gane cewa maulidi ba addini bane wallahi ibgegge ne jahili ne duk wanda bai gane cewa addini maulidi ba addini bane ka hau ka daga yazan ka sama ka ce wannan jahili ne ibgegge ne in ka kara maka ce dan iska ne addini bai dame shi ba domin addini da ya dame shi da ya bincike gano shin wannan Allah ya ce ayi ko bai ce ba manzo Allah ya ce ayi ko bai ce ba saboda ka wannan shine ta kurkus akwai mai tambaya kafin mu ci gaba bismillah eh ranar litinin duk wanda da bin anyan gombe ba magariba ga motar mu ta garu za su kai mu masu gani a godan mu suka ji aka tare su mota su aka tare su aka hana wanda su dawo aka hana su kuma tun sabi ake wancan karfe bakwai ai an yi yana da yan kwamitin nasu dan jarida ce to ya za ku yi ku gyara waɗannan abubuwa saboda an shigo da abubuwa na barna har ma sallah ma bai sai ce ah mu kan daga masallacin Alhaji Barau na wunci muke tashi kafin mu tashi mun yi sallah oh ku kwamitin ko shugabannin iskancin ku ne kuke sallah to sauran waɗanda jahilai da kuke su fito tun karfe bakwai kuma fa su da ba sa sallah ba sa zara ba sa su kuma fa kuna dakatar da su su yi sallah oh za ku za ku girbi abin da ku gina kowa ya bude kofar barna duk abin da aka wannan kofa ɗin sai ya samu kamshi ko kuka buɗe kun san Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai ce ayi ba addini musu shiga baki daya baya girmama wata rana don fari don alherinta ko don sharrinta babu wannan da yasa duk yaki yakin da manzon Allah ya yi batar dinsa da yi na Uhudu ne na Badar ne na Uhudu an ci shi a yaki bai bikin bakin cikin ta ba tunawa da ita badar shi ya ci nasara bai bikin tunawa da cin wannan nasara ba a musulunci ba a bikin cin nasara ko rashin cin nasara ko bakin ko ciki wanda duk daga addinin kirista ne musulunci bai san da wannan ba sai sa musulunci babu birthday babu maulidi babu duk waɗannan babu su in kaga wani yayi ya dauko ne daga kirista amma musulunci bai san da wannan ba abin da aka sani a musulunci sallan idi ta azumi sallan idi ta lahiya juma iya bayan wannan uku duk wanda ya shigo da wani abu dan bid'a ne yawwa taraktukum ala mahajjatil bayda eh lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik mazala ce na bar muku akan hanya talai talai babu kura babu datti ba wanda zai kauce mata sai halakakke to duk wanda ya kauce mu koyar mazala halakakke ne kuma shi wancan da yake cewa wai a qur'ani a hadisi ba inda aka ce sai abinda mazala sabai suke ne zama ibada to ga tambaya ga tambaya me yasa manzo Allah yake cewa fa inna khairal hadi hadi muhammadin yace mafi alherin shiriya shiriyan manzon Allah sai yace wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin abu abubuwan da aka faro a addini bayan manzon Allah to to kenan abinda aka farar bayan manzon Allah ya nuna menene shi sharri ne amma kuma kace baka ga inda aka ce sai abinda manzon Allah yayi ba shine da dai wani hadisi duk bai sheka ba duk baka gani ba da aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu da aka ce ku koyi da manzon Allah shin yanzu idan ka wanda kake koyi da shi in kai wani abin da bai yi ba kai koyi da shi ina tambayan ka dai kaga mai kai ne hankali in ba dirgegge ba da ake fitarwa wai an ce kai koyi da manzon Allah idan kai wani abin da bai yi ba kai koyi da shi in ce koyi shi ne inda mutum ya sa kaba kai ma ka sa naka inda ya tafi ka tafi to to ya kenan na sama ba sa yi ba muke yi ba duk wani alheri yana cikin bin manzon Allah duk wani sharri yana saba yana cikin saba manzon Allah sai sa shekul islam yake cewa sabon manzon Allah sun fi mu son sa sun fi mu ganin girman sa sun fi mu mutunta shi me yasa ba su yi ba muna neman wannan amsa me yasa ba su yi ba saboda sun san maulidi ba addini bane mazala bai karantar da su ba bai nuna musu shi ba da kuma ya karantar da su da ya nuna musu da sun yi na faɗi matsayin abubakar na faɗi matsayin umar na faɗi matsayin usmanu aliyu salman da fasa gilar da sauransu wasu ma ban faɗa ba don gane son manzo Allah da suke da son musulunci suke amma duba su yi ba kai ne ɗan wannan zamani ko wancan zamani ko ne kuka iya shi manzo Allah bai iya ba manzo Allah ya ɓoye musu wannan alherin kenan ko ko shi bai gano ba ko ne kuka gano ko ko Allah da ya cika ya cika addininsa ƙarya yake bai cika ba kenan ko ana jiran malamanku a ƙarshen zamani su zo su cika shi ko da Allah ya ce ya cika ni'imarsa ƙarya yake kenan ko ni'imar bata cika ba ko ana jiran malamanku na zamani su zo su cika ko su zo su cika ga wani alheri Allah bai san da shi ba su suka sani ga wani alheri manzo Allah bai dai san da shi ba su suka sani ga wani alheri sabai ba sani ba malamanku suka sani ko malaman bid'a kuna zagin bayan Allah yanzu babban sharrin ma ba sun yi na ranar sha biyu ga wata ba to yanzu anguwa anguwa da su kabi suna hana mutane barci ko ba shi ne suka yi ba ne anguwa anguwa suna cin mutuncin malaman sunna suna zagin malaman sunna suna aibanta su da suna son manzon Allah sun fake da son manzon Allah suna cin mutuncin mutane mu bari sai da daddare lokaci ya kure sai da daddare inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd bi kulli tisalin shadid ma'ashar almuslimin la alaqata la alaqata la min ba'idin wala min qaribin bayna almawlud wal mahabba وكذلك لا علاقة بين المحبة والحج والذكر وقراءة القرآن لا علاقة بينها لا علاقة من علق بينهما فهو جاهل من علق بينهن فهو جاهل المحبة عبادة مستقلة ومشروطة ولها, ولها قواعد وشروط المحبة عبادة لا لا قواعدها وشروطها لا علاقة بينها وبين سائر العبادات كيف يدعي المسلم أنه مسلم ولا يحب الرسول هل هذا ممكن؟ غير ممكن ولا يوقل ولا يوقل أنت مسلم ولا تحب الرسول ولا تعزمه ولا توقره ولا تكرمه وتدعي أنك مسلم أنت كاذب أنت كاذب ولن تكون صادقا في قولك في ادعائك أقول قولي هذا واستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله امرنا جميعا بالصلاه والسلام على حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه حيث قال الله تعالى في موكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد معاشر المسلمين إن المولود عبادة مهدسة لا أساس لها ولا أصل لها في الدين أمر مهدس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا لا زيادة ولا نقصان إن الدين قد كمل وقد تم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اذن بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإسلام اللهم اذن الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين wannan karatun ka watsa shi a facebook duk ku tura shi